ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah ta'ala da ya sake hada mu a daidai wannan lokaci a wannan masallaci na Usman bin Affan domin gabatar da karatun Alkur'ani mai girma wanda yau muna sha ɗaya ga wannan wata mai albarka wata ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya dace da 21 ga watan uku shekara ta 2024 muna fatan allah ya zama mana jagora cikin abin da za mu faɗa ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bin takomin dacinta ya nuna mana kuskure ba mu ikon gyarawa a jiya ina don fama da mura kaɗan kenan inda na tsaya waje wani malami ya amsa ko kuma amsa tambayin shi insha Allah mun tsaya ƙarshen aya ta 43 a cikin wannan sura mai albarka suratul nur yau za mu tashi farkon aya ta 44 faɗin Allah ta'ala yuqallibu Allahu al-laila wan-nahar inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يقلب الله الليل والنهار bayan jiya mun yi bayani a lamtara anna Allah yuzji sahaban bayani akan ikon Allah da kudurarsa wurin koro hadari da girgije ya kuma tattara shi wuri daya sannan ya sanya wani saman wani sannan kuma ruwa ya rinka zuba ƙarƙashin wannan girgijen sannan kuma Allah ta'ala har ma ya saukar da kankara daga sama yana nuna mana kudurar shi cewa shi ke yin komai ko babu abin da ya gagare shi daga cikin abubuwan da Allah ta'ala shi kadai yake yin su babu wani wanda isa koya kwaikwayi Allah a ciki shine Allah ta'ala yace yuqallibu Allahu al-laila wan nahar Allah shi yake jujjuya dare da yini inna fi zalika lalle cikin juyawar dare da kuma yini la'ibratan akwai izra akwai abun wa'azi li ulil absar kama abota hankali da kuma hangen nisa fadin Allah ta'ala cewa yukallibu Allahu al-layla wan nahar manya manya alamomi ne da suke nuna wa dan adam ikon Allah Allah ya kawo dare kuma ya kawo rana babu wata gudunmuwa ta dan adam ko daya a cikin ta akwai abin da mutum zai yi wani kokari a ci ya san zahirin al'amari nashi ne amma batinin al'amari da hakikaninsa aikin Allah ne misali ciyar da kanka da za ka yi ko ka ciyar da iyalinka ko ka ciyar da wani aikin Allah ne a hakika ne amma abin da ake gani aikin ka ne shi yasa ma idan ka yi sai Allah ta'ala ya baka rana amma mai ciyarwa na hakika shine wa shine Allah Allah ta'ala ya ce wa huwa yut'imu wa la yut'am Allah shike ciyar da kowa shi kuma Allah ba a ciyar da shi sannan daga cikin fassara as-samad da kake cewa qul huwallahu ahad sai kace Allahu samad as-samad shine wanda baya ci baya sha baya da bukata a wurin kowa kuma kowa yana da bukata a wurin shi wannan shine kalma as-samad to sai Allah ta'ala a cikin wannan aya ya gai wani abu wanda babu wani wanda yake da tacewa a ciki ciyar da abu ko zuwa ka shuka wani abu ya fito kayi wani naka kokari shine shuka haka ne sai Allah ya saukar da ruwa sai abin ya fito mutum zai ce mu muka yi shuka gaskiya ne amma a fitowar rana da dare ne aikin da adam bai da babu ta cewa a dan adam bai ba wani abu ne kuma yana da bukatar wannan abu kuma da za ka tsaya ka duba abinda Allah ta'ala ya maka wanda babu kokarinka wanda ba ka kawo ta gudunmuwa ba wallahi ya fi yawa sama da abinda ka kawo gudunmuwa kuma inda ka kawo gudunmuwa ma kaɗan ci Allah ta'ala ya bayani akan cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku kokarin lissafe ni'imomin Allah Allah ta'ala ya ce ba za ku iya lissafe su ba saboda me yasa Allah ya yi wa dan adam ni'imar da wata ni'imar ma bai ba tambayi Allah ya mishi ba Allah ya mishi sannan babu abin da aka roki Allah wanda bai bada ba in bai baka ba ya ba wancan in bai ba wancan ba ya ba wadancan wannan aikin Allah ne Allah ya ce wa atakum min kulli ma sa'altum Allah ya ba ku duk abin da kuka tambaye shi duk abin da bayan suka tambaye Allah ba abin da Allah ta'ala bai ba su wasu malamai suka ce makin nan ba korewa take ba tana bayani ne akan cewa allazi bima na wa atakumul ladhi sa'altumuhu Allah ta'ala ya baku duk abin da kuka yi tambaya wasu ma suka ce tana nufin korewa Allah ya baku har abin da baku tambayi Allah daga cikin shi babu wani wanda a sallah su ba ko a kiyamun dare shi ko a shafa'i da mutunin shi gobe yana da buƙatar ya je gona ya ce ya Allah gobe ka fito mana da rana da mu je gona akwai mai wannan babu amma kuma ɗan adam yana da buƙatar wannan shi yasa Allah ta'ala ya ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah sai ce man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi diya afala tasma'un qul ara'aytum Allah ya ce ku bani labari in ja'ala Allahu alaykum al-layla in Allah ya sanya muku dare duhu kawai sarmadan aje bayan cewa ila yawm al-qiyamah har kiyama kullum cikin dare ake Allah ya ce man ilahun ghayru Allah wata ubangiji ne wanda ba Allah bai ya isa ya zo bidiya inda haske Allah ce a falaka su ma'ula ba za ku ji ayoyin Allah ba ba wanda isa yi wannan sannan dare kina da kake gani kake tsammani shi ba nima bace Allah ce nima ce Allah ce waje Allah laila libasa sai ce waje Allah nahara ma'asha wa banaina fawqakum saman shidada al-laila libasa malamin suka ce satiran li abdani mu sanya shi domin ya zama wurin nutsuwa da zai lulluɓe jikinku dan adam wani in ba rana ta fada ba to cuwato shi ba za ta bar shi barci ba in ko bai barci ba jikin shi zai iya cutuwa wani lokacin ma har ya kai shi ga tabin hankali Allah ta'ala yana yi wa'ata abubuwa da suke hikima shi yasa yake kula ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah yatikum bi layli taskununa fihi idan Allah ya sanya kullum rana ba ta fadawa wane ne isa ya kawo muku dare domin Allah ya nuna ma fa'ida shi sai ce taskunu na fihi wanda za ku iya nutsuwa ci afala tubsiruna ba ku ganin ayoyin Allah wannan ga baki dan su ayoyi ne masu kima shi sa Allah ta'ala yake daga cikin nemomin sa yuqallibu Allahu al-layla wan nahar shi yake juya dare da yini malamai suka ce kalmar qalbu illan tana nufin wani lokaci a cikin shekara sai kaga yini dai awa 24 ne amma sai a samu lokaci kaga dare ya wuce awa 12 wani lokacin kuma kaga a ga yini shine wuce awa 12 wani lokaci kuma kaga su daidai wa daida wa yake yin wannan yafi wannan yanzu a dari dare ya fi yawa a zafi yini ya fi yawa hikima ce ta ubangiji ba wanda ya sai ce kai jama'a bari mu zauna mu gani ya kamata daren nan tunda ana cikin damana daren nan a matse shi kowa ya rinka zuwa gona ba mai wannan ba aikin na adam bane aikin Allah ne Allah ta'ala yake yukallibu Allahu al-layla wan nahar Allah shike jujjuya dare da rana kusa abinda zai baku mamaki ana jujjuya wannan gabaki da wutan sai a zo juyawa ma har daina komai ya sai cak kiyama ta zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tare da ɗaya daga cikin sahabbai shine Abu Zar al-Ghifari bayan la'asar sosai rana ta yi ja sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan rana ko ka sai na take tafiya kaga in wani ne idan mu me zai ce zai ce yamma take zuwa amma sahabbai ba haka bane sai suka ce Allahu wa rasuluhu ala Allah da manzansa su suka sani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ranan da kake ganin tana fitowa ne tana zuwa ta fada kalkashin al'arshin ubangiji za ta zauna tsawon lokaci idan za ta fito kuma sai ta nemi izinin Allah kullum Allah ya ce mata fito daga inda ta saba fitowa a wancan shekarun sama da shekara 1400 annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga ma Abu Zar yace lokaci ya kusa da za ta nemi izinin ta huto Allah ya ce ki huto daga inda ki fada ba daga inda ki samu hutowa ba a lokacin idan ta huto to duk wani wanda ba musulmi ba ya ji dama an ce ga kiyama in ta zo daga ce alamomin da sai ce ya musulmi duk musulmi mai laifi wanda an yi an yi tuba ya kiya daga ya gani shi ma zai ce ya tuba da mai tuban a cikin musulmi Allah ya rufe kofar da shi ma wanda yake ba musulmi yana so ya musulmi da shi ma Allah ya rufe kofar Allah ya ce yau mai yati ba du'a ya ti rabbika la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qabla aw kasabat fi imaniha khair idan ta fito kuma ba irin rana bace ta yau da kullum in ta fito daga yamma mai fitowa daga gabas ta fada yamma ba yan awani bane take annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ta fito sai ta yi shekara kafin ta fada shekara ɗaya za ta yi cur kafin ta fada ka dubi wata himma ta sahabbai da kuma fahimta fiqh nasu na addini ba sai ya rasulullah ya za a yi kaza ba sai suka ce ya rasulullah yini daya amma kamar shekara annabi ce kwarai yini daya amma matsayin shekara domin ranar ba ta fadawa sai wancan lokaci wallahi summatallah a lokacin babu agogo babu agogo amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tambaye suka ce ya rasulullah a wannan lokacin sallah ta yini ɗaya ta ishe mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kwatanta ku lissafa daidai lokutan da kuka saba yin sallah domin Allah ya nuna ma cewa shi annabin nawa ma ya duwa an hawa in huwa illa wahyi a zamanin su ana lissafi ne kawai da rana rana ta zo tsake ta haka azhar ta yi idan inuwa ta kai daidai tsawon wannan inda la'asar ta shiga idan kwallon rana ya fada magariba ta zo idan jannan ya bace isha'i ta yi idan alfijir na ya hudu sallah asuba ta yi haka ake lissafa wannan lokutan amma yanzu da kake zaune da lantarki wane ne a garin ni fa zai ce ma ya ga fitowa alfijir ga haske can ga haske can kowa da me yake amfani da agogo ko waya ko wani abu amma domin Allah ta'ala ya nuna ma cewa ya khluqu Allahu ma yasha Allah yana halittar abin da ya ga dama to fitowar rana da fada wata wa'azi ne mai zaman kashi gare ka kai dan adam domin duk lokacin da aka ce rana ta fada aka ce alfijir ya fito to tana ƙara kusanta ka da kabari ne tana raba ka da duniya domin kaji ana magana wata to sati hudu ne shi kuma sati hudun nan gabaki daya kwana bakwai ne haka ake yi daga an kwana daya yau aka aiki mutum talata laraba alhamis juma sai kaji ana magana za a yi sunan wani ana na ana sai kaji dan wani ya fara zama wata ran sai kaga yaro sai ya ce dan waye wannan sai ya ce dan wani wanda kuke lissafi wannan lissafin da ake yi su ne da su Allah ta'ala ya sanya fitowa rana da kuma fada wata shi yasa wani mai hikima ina ji shauki ne yace daqatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa sawa'i ba wai rana da wata ba a jikinka Allah ya ce wa fi anfusikum afala tusirun a karan kawunan ku akwai ayoyin Allah ba za ku lura ba shi ne shauki yace daqatu qalbil mar'i bugawar da zuciyar mutum take fat fat fat magana ce take ma dan adam qa'ilatul lahu magana ne wannan bugawar take cewa ya kai dan adam ka sani innal hayata rayuwar nan daqa'iqu wa thawani dan mintuna ne da kuma segon segon tasari daga an yi segon sattin an yi minti ana minti sattin an yi awa daya daga an yi ashirin da kuma shi kenan ka tsara tura ka kabari wannan kuma ya dawo bayan shi kenan magana ta ƙashi yukallibu Allahu al-laila wan nahar inna fi zalika la'ibratan li ulil absar lalle cikin haka akwai abun lura akwai abun wa'azi ga masu hankali da hangen nesa waɗanda suka san cewa hutowar rana da fada wata kwanakin su ne yake ƙara yake ƙarewa sannan suna ƙara kusantar haduwa da ubangiji ya kamata su yi shiri su yi guziri guzirin da ake bukata kuma shine na tsoron Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa sai Allah ya ce wallahu khalaqa kulla dabatin mimma Allah shine ya halicci kowace halitta min ma'in daga ruwa ruwa shine asalin rayuwa wallahu khalaqa kulla dabatin mimma malamai suka ce addaba kullu ma yadubu alal ard duk abin da yake yawo a busan doron kasa to daga ruwa Allah ya mice shi wasu malamai suka ce wallahu khalaqa kullu dabatin mimma wani irin ruwa ake nufi nutfa sinadarin halitta na ɗa namiji da iya mace su ne suke haɗuwa ruwa ne a cikin mahaifa sai su koma jini sai su koma tsoka wata suka ga ɗa haka shi ma kuma duk wata daba da ka sani akwai haɗuwar su abin da take haifarwa na ruwa wanda a sanadiyar wannan Allah ta'ala yake halittar wannan halitta ruwa da adam bai sai rayuwa sai da shi sai Allah ta'ala ya sanya shi da unsurul haya sinadarin rayuwa wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma fa minhum daga cikin halittun nan da suke yawo a bisan doron kasa Allah ce man yamshi ala batnihi akwai wanda yake tafiya akan cikin shi bi ma'ana yake jan ciki yana tafiya kamar mi mace shi Allah ya ce wa minhum man yamshi ala rijlaini akwai wanda yake tafiya da kafa biyu kamar mi dan adam da kuma tsuntsaye sai Allah ta'ala ce wa minhum man yamshi ala arba daga cikin dabbobi ko halittun da Allah ya rita suke yawo kusan doron kasa akwai mai yawo da kafa hudu su ne mi sauran dabbobi a nan ba ƙani ba sai Allah ya ce ya khluqu Allahu ma yasha Allah yana halittar abin da ya ga dama domin akwai halittar da kawar ta tahi hudu ka dauki karamin misali kawai tautau zanzaro rozo rozo duk wannan suna abu ɗaya ne kafa na gare shi shida sana akwai halittar da suke tafiya kwari ne yana da ƙof- kafa ta fi arba'in shi yasa ma sunan da suke kiran shi da faransa suke ce mai mil parts bai kai dubun ba amma sunan shi ne saboda yan kofar Allah ta'ala sai ce ya khluqu Allahu ma yasha malamai suka ce da Allah yayi bayani mufassalan game da wa'annan guda uku nan wa minhum man yamshi ala batnihi dan adam ya san maciji kuma abin tsoro ya wuri shi wa minhum man yamshi ala rijlaihi dan adam ya san kanshi kuma ya san dabbobi da tsuntsaye da yake farauta su ko yanka da ci wa minhum man yamshi ala arba daga cikin su akwai mai tafiya akan kafa hudu sune dabbobin da dan adam yake dora musu kaya ko ya yanka an gaya wa dan adam ne kai tsaye abinda in ma kana rayuwa a inda babu tauto babu komai ba wanda yake rayuwa inda ba wanda abubuwa waye su ya ba su damar su yi wannan tafiya shine Allah sai Allah ya ce ya khuluqu Allahu ma yasha Allah yana halittar abin da ya ga dama inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala mai iko ne akan komai abinda zai baka mamaki sai ka zo ka isko dan adam in zai hawici bai isa ya tattare kawon shi ba da hannu ya hau ici sai dai ya kama da shi ko ya kama da shi dole sai ya hada da kafa amma sai ka hau kusan ice kana shira wani abu sai ka isko maciji a sama shi kuma baya da kafa waye dora shi shine Allah kowa da irin tsarin da Allah ta'ala ya shi yanzu dan adam da yake da kafa biyu idan da za a sare daya ko ya rasa daya bai sai tafiya ba dole ko da sanda ce sai ya yi domin yanda Allah ya halice shi ya mai tsari shine ya tafiya da kafa biyu in ya rasa daya za a samu matsala dabbobi da kake ganin su kafa hudu gare ta amma da za ta taka kaya sai ka gano cewa tana da matsala domin kafa daya hudu Allah yake bukatar su yi tafiya idan din ta samu matsala sai ka gane amma kusa abin da zai baka mamaki da Allah ce inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai akwai abin da ya fi wannan ban mamaki shi kuma zai faru ne a hinin kiyama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace akwai mutanen da suka yi laifukan da suka fusata Allah a hilin kiyama su kuma akan fuskar su za su rinka tafiya yanzu adam ai ɗayan biyu ne yana karami yana jan gindi ko har ya fara rere har ya fara tafiya har ya dawo tafiyar daga kawabi ba zai ba sai an ƙara guda sai ya zama mai uku tafiya tana tafiya to amma idan aka zo hilin kiyama akwai wanda Allah ta'ala zai hushi da su daga cikin hukumar da za mu shine fuskar su ita ce za ta koma wurin kafa kuma haka za su rinka yawo yin kiyama wani sabi ce ya rasulullah mutum ya yawo fuska ta zama to ita ce a kafa ko mutum yana yawo annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzu wane ne ya tafiyar da su akan kawawar su guda biyu yace Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal ladhi amshahu ala rijlayn qadiru ala an yushihu ala wujuhi wanda ya tafiyar da su akan kawawar su ai tafiyar da kake ba aikin ka bane aikin Allah ne ba ka ga in mutum ya rasu yana tsaye tsaya yake kwado yake kwado yake ba kawani akwai kafan amma da da kake rayuwa ne ne sa ran da haka tsaya aikin Allah ne to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace tambaye shi yanzu da mutane suke tafiya a kafa biyu wa yake tafiyar da su sahabi yace Allah ne ya maza ya kai ma'aiki sai yace to wanda ya ba su ikon tafiya da kafa biyu shi zai ba su ikon su yi tafiya akan fuskokin su a gobe kiyama akwai wanda ba tafiya zai ba kama shi za a madadin a jashi sai a kifa kan shi a jashi kuskar a kafa ja mala'iku za su jashi kuma su yutar shi kuma abinda zai baku mamaki wani abu ne da muke gani karami shi yake sawa a yi ma mutum wannan shi ne mutumin da baya kame harshen shi zagin mutane da yin abubuwan da ba su dace ba da harshe shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba da yin sahabbai kufa alaika haza kiyaye wannan kama shi sashi alkuwan yake suna a taska ka rufe wata rana umar ya kama halishin shi ya mutu ya rike ya ce ka sanya ya wuraren halaka mai yawa don allah idan umar kin da ba wai labarin gidan shi ba a sadiqul masduq ya bada shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam har gidan shi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam shiga aljanna da aka yi isra'i da miraji an nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wuta amma aljanna har shiga yayi da ya shiga wani gida gidan ya birge shi ya ce wannan gidan waye aka ce ni fatan mai quraish gidan wani matashi ne daga cikin qurayshawa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tawadu da shi sai ya ce sai ni tsammani gida na ne shi ko gidan shi ya wuce wannan sallallahu alaihi wasallam sai ya ce gida na ne sai aka ce ba gidanka bane gidan wane ne sai ya ce aka ce shi wani madai daga cikin mabiyanka ne da ake kira suna Umar Khaffaf yace da ya shiga gidan na ga wata mata a cikin gidan sai ya fito da gaugawa lokacin da annabi yake ba da labarin Umar yana zazzabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah me ya fito da kai da gaugawa bayan ka shiga gidana ai da ka ba mu labarin abin da yake ciki yace da na shiga ne na ga mace a ciki sai na fito da gaugawa kai kuma na san kana da kishi sai umar ya fashe da kuka ya ce ya rasulullah ai kai uba ne ba a kishi uba ne kai uba ne haka ko yake matan shi ma iyayen ummune ne annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum to shi Allah ta'ala yake bayyana mana cewa harshen da yana iya kai mutum a ja shi a huskar shi a yi wuta jahannama da shi Allah ta'ala ya kiyaye kakanta ayatul ba لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah ta'ala ce laqad anzalna ayatin mubayyinat mun sau lalle tabbat mun sauka da ayoyi mubayyinati masu bayyana hukuncin Allah amma duk da haka wallahu yahdi man yasha Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici ayoyin nan da Allah ya saukar ayoyi kala biyu akwai ayatun shar'iyya akwai ayatun kauniyya ayatun kauniyya sun fara magana akan su ganin dare da yini da sauransu ganin sama tana tsaye ba tare da wani abu ya rike ka ba aka ce mahalicinta shine Allah mai hankali ya kamata ya bauta wannan Allah saboda girman shi ganin yadda Allah ta'ala yake ɗaukaka abu ya aji ya ba wani wata rana ya amsa ya rayar da wani wata ran ya kafiran wani mai yin wa'annan ayatun kauniya abubuwa ne ga su nan suna faruwa a sararin samaniya mai imani mai hankali da sani ya kamata ya kamata ya ya fahimci cewa lalle akwai Allah kuma wannan kadai ya ishe shi zaman tuwasi nawa ne mutane da aka samu waɗanda ayat kauniya ba ma ayatun shar'iyya ba suka saska musulunta me aya kauniya shine abin da yake faruwa a sararin duniya mutum ya ga wani abu ya faru an samu mutumin da bai yarda ci shi ba ma wai magana kristanci ba ko yahudanci ko na ba bai yarda ba cewa akwai Allah wai wani mai suna mahalicci ba- kristancin bayani yahudancin bayani barantana musulunci ko na addini bayani shi bai ma yarda ba kuma kwararren likita ne ba Allah domin kai da kake gani baka iya rubutu baka iya karatu ba kuma Allah ya baka musulunci ka sani cewa kyauta ce daga Allah inda ilimi ne ba za ka samu kwararre a technology ba ya zo yana duka yana gaida saniya yana rubuta yana neman albarka a wani a kasashen duniya akwai kwararru masu ilimi na duniya amma saniya yake bautawa kai kuma aka wata da ko dai ka dora mata sharar ko kuma ka sa mata wuka dan ka san la tanfa wa la tadur ba ta cutarwa ba ta amfanarwa da dama daga cikinsu sun musulunta saboda ganin wasu abubuwa akwai wani ba Allah da bai yarda cewa akwai Allah ba amma ƙwararre ne bangaren abin da ya shafi harkar mahaifa ta mata sai ɗauki sinadarin ɗa namiji da na iya mace sai ya sanya shi ya yi kai ƙoƙarin yin wata na'ura wanda yanayinta a wancan lokacin abinda na'ura ɗaya ta kama su shine kwatankwacin miliyan hamsin miliyan hamsin ba na saifa ba miliyan hamsin na dola kwatankwacin miliyar ɗari da wani abu a yau suka yi na'ura guda ɗaya wanda ake bukatar a haɗa sinadarin namiji da na mace guda ɗaya domin ya yi a samar da ɗaya kai kuma sai aka ce in za ka auri a za ka auri mata ta dafa ma abinci ta kai ma ruwa ban ɗaki ta yi komi da komi gabaki ɗaya in dai kun shirya da baban ta ce kawo karamcin sadaki shine albarka kawo jika a shigar a ɗaura a jikarka tamanin sai ka auri amma su a mahaifa kaɗai ga kudin da suka kashe ya zo yana kallo ita far ita lokacin ya tashi daga wannan matsayin ya koma ya juya ya koma can ya juya ya koma can yana cika kwana wata hudu da kwana goma da ya ga ya yi motsi shi da kan shi ya yi ihu ya ce tabbata akwai wanda wanda ba aikin ba yanzu bai san waye ba, amma ya yarda akwai wanda ya wannan ba aikin su bane da kan shi ya sallama amma bai san waye ba sanin mutum ya san akwai Allah wallahi kyauta ce daga Allah kyauta ce daga Allah kuma babbar kyauta shine bayan ka san akwai Allah kuma Allah baka ikon ka bauta wa Allah wannan kuma daukaka ce daga Allah to shine Allah ta'ala yake laqad anzalna ayatin mubayyinat mun saukar da ayoyi mabayyana waɗanda suke bayyana ikon Allah da kudurar shi da cewa Allah mai iko ne akan komi ko shi ya kamata a bautawa amma wallahi dukkanin abin da kake gani akwai wanda duk yanda aka yi aka je aka dawo wallahi ba zai musulunta ba domin Allah bai kaddara mishi musulunta ba akwai mutanen da annabi suka gani fa sallallahu alaihi wasallam suka yi zamani ɗaya da shi a madadin su bi shi irin su sayyidina abubakar irin yadda su sayyidina umar suka yi irin yadda su sayyidina usman suka yi irin yadda sayyidina ali suka yi har suna duniya Allah ce gatan gidajen su a aljanna ya kai farin jaka da duba ga gidan sabban tare da annabin suka zauna a masu da shi ayatun kauniya ba su amfane su ba Allah ta'ala ya ce bari a gaya ba ba tunanin wazi kake ba ka gode wa Allah kai da za a ja aya Allah ran ma ya ja fasara ma ka gamsu ka je kai aiki wallahi wannan baiwa ce daga Allah ba maganar malami ya ma wa'azi ba kaga baka taɓa ganin mala'ika ba wallahi ko mala'ika ya zo yi wa'azi in Allah bai nufi mutum da shiriya bai sai shiriyo kuma Allah ne ci Allah ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qubula Allah ce ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah da za mu sauka musu da mala'iku su dauki qur'ani nan su rinka wasi kai ba nan ba wanda yake kabari Allah ya ce a tado kakan ka ina ne kabari shiga shi ya taso yace wani mun ga alamun kiyaman nan mun ga kaza mun ga munkar da wani da sauransu a bi Allah Allah ta'ala ya ce a wannan ba su kadai ba wa hasharna alaihim kulla shay'in qubula mu tara musu duk wani abu da kake gani rago ya zo ba da shaida waye ya zo ba da shaida a tattara musu koro Allah ce ma kanu da yu'minu ba su yi imani ba illa in sha Allah sai in Allah ya so inda zaka gani cewa illa in sha Allah ne kai baka ga mala'ika ba ba tinke da tai magana ba wani wanda ya taso da kabari ya magana amma kuma kai imani da Allah kuma kake bautawa Allah domin Allah ya nuna ba cewa musulunci ne to zaka yi Allah akwai waɗanda suka so su kore annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suke shakku da masu kokarin kurewa da masu shakku suka hada abu daya suke so su yi wa annabi tahaddi kalubale suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan da gaske ne kai manzon Allah ne kai Allah da ya sama da duk abin da yake cikin ta ai sa wannan wata ya zaki annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba na iya amma zan iya roƙon Allah ya sa wata ya zaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya roki Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ya tsage za ku yi imani suka ce za mu yi imani ina kuke buƙatar in ya tsage da yi a ɗaya ya tsaya a can ɗaya kuma suka nuna wani dutse babba suka ce ya sauko ya ke can su suka zaɓa ba shi ya ce zo mu yi ba barantana a ce abu ne wanda ya riga ya tsara shi su suka zaɓi irin abin da suke so kuma suke son ya watan zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu roki Allah wallahi ba wai annabi da yake shine shugaban halittu gaba ki dai ba ko mumuni Allah baya kunyata da shi baranta da annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu roki Allah sai Allah ta'ala ya sa watan ya tsage suna kallon watan ya tsage duk duniya duk wanda ya ga wata a wancan lokaci inda yana rayu sai da ya tsage watan ya tsage ɗaya ya tsaya a can rabi kenan ɗayan kuma ya je inda suke bukata daga baya dawo a hankali ya zo ya haɗi annabi ya ce me za su ce sai guda ya ce dama sai da ce mu kai amma ku yali shi in dai rufa ido yana mu ba za mu kaskanta ka ba yanzu su wani sun tayi baitul maqdis falastina a yanzu kenan sun tayi kasuwanci za mu jira zuwan su ai yau ne aka yi wannan za mu tambaye su a can sun ga wata ya tsagi ai duk mai rufa ido na gaba da shi yake mako da isa ya rufa ido ga wasu na anguwan ma da ba to za mu tambaye shi muke mu ne za a gwada makokanci ko tsayi annabi kyale su mutanen suna dawowa gari shi kafin a je ko ina labarin da suka fara zuwa da suka ce kai jama'a mun fa da muke mun ta wajen gari mun ga wani abu mamaki me kokari ka ce rana kaza wata ya tsaki kun ganshi suka ce ah kuma tsayin ya kai hatan wuri wai tsayin ya kai hatan wuri shi Allah ta'ala ce iktarabati sa'atu wan shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamil suka ce tsahi ne mai gudana ya tashi daga nan garin maka har ya kai can shine sihrun mustamil domin Allah ta'ala ya ba duk abin da mutun ya nema in Allah bai dike shi da shiriya ba to ba zai shiri mutanen annabi salih alaihi salam duk wa'azin da yi su da kansu suka nemi wani dutse mulmulalle wanda baya hayuwa sannan saboda mulmulallen dutse ne babu ice a kanshi suka ce in kana so mu yi imani da kai mai da kai annabin Allah ne wannan dutsen muke so ya tsage taguwa ta fito rakuma kenan ko wasu ce taguwa sai rakuma ya tsage taguwa ta mutu sai annabi salihu alaihi salam ya ce idan ya tsage ra ne suna taguwa ta mutu za ku yi imani suka ce dan ai da ba so ne muke mu tabbatar tunda ka ce Allah ne mai iko akan komai kuma shi ya halicci dutsen nan a sa dutsen ya fito za mu yi imani da kan gota Allah annabi salihu alaihi salam shi ma ya daga annabi Allah suna gani sai kai suka ji dutse yana ƙara ya ƙara kumbura sai dutsen nan ya tsage kawai sai ga taguwa ta wuto wani aiki sai Allah taguwar da ta wuto daga cikin dutse ita ma da ciki ta wuto ita ma da ta wuto da ciki ta wuto me yake faruwa sai ce to ga ta nan tana kewayawa girmanta ya fi sauran sannan in ta shigo sauran raƙun ma guduwa suke domin na raƙumi ne irin mai cin ciyawa wadda aka yi naƙuda aka haifa kuma ta haifa wannan kuma dutse ne tsagi aka fito da shi sai ta tukuli ma taguwan nan ta zo za ta shanye ruwa suka ce wani abin ya ishe mu faƙala lahum rasulullahi na katallahi fasuƙuya taguwar allah ce fasuƙuya ku shayar da ita fasara ta fi goge wasu gamsu malamai kenan fasuƙuya fasara ta biyu ku barta ta sha lokacin da ta ga dama za ta zo ta zira kanta cikin rijiya ta shanye ruwa rijiya gari amma kuma sai ta zo ta tsaya ko da a ce za ka zo da taro za ka tatsi nuno baya karewa ran da za su sha laha shurbun wala kun shurbu yawan ma'adu tana da ranar da take sha sanannen yini kuma kuna da ranar da kuke sha sanannen yini in yau alhamis ta sha ruwa ko ba za ku sha ba amma tun da ba ku sha ba kuma za ku tatsi nono kowa ya sha gobe kuma ku za ku sha ita ba za ta sha ba tunda ba ta sha ruwa ba ko ita ba za ta ba da nono tunda ba kira ba abin da ya ci gawaki ana nan ana ci wannan hali sai aka ce kai wannan abin ya ce wa zai je kashe ta wa zai je kashe ta akwai wani bawa Allah ya nemi aure Allah ta'ala ya mushi mummunar halitta bai da kyau ashe khalquhu ka khulqihi ya nemi aure bai samu ba akwai ta mata tana da iya masu kyau sai ta ce ni idan har ka kashe ta zan aura ma diyata wanci yace to a nemi shedu kuma a yi rubutu aka nemi shedu aka yi rubutu to shine yace shi zai aka bashi mashi ya je soke ta wannan ayar da ya kamata ta sa ya bi Allah a madadin haka sai da salahir shi Allah ta'ala ya ce idin ba asa ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروا سي الله يجي فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Allah ta'ala ya halakar da su gaba ki a sanadiyar wannan to shine Allah ta'ala ce daga da anzalna ayatin mubayyinat mu sauka da ayoyi mubayyinatin masu bayyana hukunce hukunce da kuma bayyana ikon Allah da kudurin shi akan komi amma duk da haka wallahu yahdi man yasha Allah shi ke shirya da wanda ya dama ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici wannan ayoyin sanadi ne sila ce amma shiriyar aikin Allah ne ba wannan bane amma dan adam ana nuna mai wani abu da zai iya ganowa ai mai hankali ya isa san cewa za a mutu tunda bai isko kakannin shi da rayuwa ba in ma ya isko su yanzu suna ina sun tafi to tunda wa'annan suka tafi kai ma za ka tafi kuma ina suke tafiya bai ishe ka wa'azi ba shi ne Allah ta'ala ce daga da an zalla ayatin mubayyinatin wallahu ya man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki madaidaici bismillah ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون a wannan ayoyi da mala ya karanta da kuma ayoyi da suke gaba Allah ta'ala yana bayani ne akan yanda mummuni yake wurin bin Allah da yi wa Allah biyayya da kuma gamsuwa da abin da Allah ta'ala ya ce a yi sawa'an bari ne ko hali da kuma yanda munafukai suke sai Allah ta'ala ya fara bayani akan siffar munafukai yake wa yaquluna suna cewa amanna billahi mun yi imani da Allah wa bir rasuli mun yi imani da manzon Allah wa ata'ana mun yi biyayya sun ya tawalla fariqun min sai kaga wata jama'a daga cikin su ta juya baya min ba'di zalika bayan wannan fada da suke sun ki sun yi imani da Allah sun yi imani da ma'aikin Allah sun yi biyayya ga Allah da manzansa amma idan da wani abu zai faru da ya saba wa sun zuciyarsu Allah ta'ala ya ce sai su juya baya Allah ya ce wa ma ulaika bil mu'minina wa'annan ba mu'minai bane shine sai Allah ta'ala ya ce wa idza du'u ila Allah wa idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum idan aka kira su zuwa ga Allah da manzansa domin su yi hukunci tsakanin su akan wata gardama ko ta matsala da ta faru ku zo ga hukuncin Allah ga hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idza fariqun minhum mu'ridun sai kaga wata jama'a daga cikin su ta bujire kalimatu yana ta mu yanzu ba aikin Allah muke ba Allah ta'ala ya ce wa in yakul lahumul haqqu amma idan suna da gaskiya a rigimar da aka yi aka ce a zo a yi sulhunta ko a zo a sasanta ko ga abin da Allah ya ce ga mafita wa in yakun lahumul haqqu in su suke da gaskiya ya tu ilayhi sai su zo wurin wannan hukunci muz'inina suna mai kauya mun yarda duk dokar abin da yazo a Qur'ani ko hadisi mun yarda dan sun san suna da gaskiya Allah ya ce masu yin wannan abu in ba su da gaskiya su kauce in suna da gaskiya su zo su bi Allah sai Allah ya ce afi qulubihim maradu a cikin zukatansu akwai cuta ce ta munafurci amirta bu ko suna shakku ne gami da gaskiyar manzan Allah cewa manzan Allah ne shi am ya khafuna an yahifa Allah alaihim wa rasuluhu ko suna jin tsoron Allah da manzansa za su zalunce su ne me yasa ba sa zuwa Allah ta'ala ce bal ba ko ɗaya daga cikin wa'annan ulaika humu zalimuna Allah ta'ala ce wa'annan sune azzalimai inji Allah ta'ala sun zalunci kawunan su domin munafurci da suka yi suke nuna mutane su ma musulmi ne ana tafiya tare da su a gobe kiyama Allah ya san batinin su su za a wayi gari imani na zahiri da na batini sai ya haɗu aiki yakan zama to karɓaɓɓe da su kuma zahirinsu ne batininsu ba mu bane a nan allah ta'ala yana bayani akan mutanen da za a kira su zuwa ga imani da allah da kuma imani ga manzo allah sallallahu alaihi wasallam da kuma da'a gare su sai ga mutum ya buje shi kuma wallahi duk wanda ya imani da allah bayan ya yi imanin faɗin kawai in yi a matsayin shi na musulmi ya faɗi cewa ya yi imani da allah ya yarda da Allah matsayin abu bauta ya yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da musulunci in ya faɗa so uku Allah ta'ala zai kankare mai zunuban shi kuma ya dauka darajar shi a wurin Allah shi yasa ko littafin hisul muslim ka dauka daga cikin azkar sabah wal masa zaka ga akwai ne raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wayi gaishe yana mai imani ba faɗa a baka kawai ba a zuciyarka ka yarda Allah shine abin bota shi kai duk wani abu da yake bota ne ba a yi wa kowa sai Allah ko da an yi ma wani shi Allah ne ya ce amma wani nan kai ka san cewa ba wani zai biya ka ba bayan neman yarda wani kake ba neman yarda wa kake Allah ina ma zan fahimta yanzu misali ka dauki mutum ne yazo da ordonance din shi baya da lafiya jama'a a taimaka mini sai ka dauka ka bashi wa ka taimaka ma shi ka taimaka ma amma kuma wa zai biya ka shi ko dangin shi Allah abinda kai sunan shi ne ibada raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya sannan son Allah da kuma fifita abinda Allah ta'ala yake so fiye da abinda ranka yake so wanda yake nuna cewa alamar imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasun man kunna fihi wajada bihin halawatul iman abubuwa guda uku duk wanda aka same shi tare da su to ya samu dandanan imani gaba da imani ya zauna a cikin zuciyar shi ba shakku ko ta babu salasu man kunna fihi wajar bi inna halawatal iman na farko an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya zaman to Allah da manzansa su suka fi so sama da kowa yana son Allah sama da duniya yana son ma'aikin Allah sama da kowa son Allah da son manzo Allah yana fifita shi sama da kowa an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi man siwahu wa an yuhibba al-mar la yuhibbuhu illa lillah ya zama yana son mutum baya son shi dan komi sai dan Allah al-hubbu fillah wal bughd fillah so dan Allah babu alaka tsakanin kai da wani amma kana son shi dan yana son Allah kana son shi domin addinin ku ɗaya da shi musulmi ne kai ma musulmi ne dan wanda kake son shi al-hubbu fillah wal bughd fillah so dan Allah nan yana sa mutum ya samu son Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace al'ummomin da suka gabace mu akwai wani bawan Allah da ya tashi takanas ziyara zai je ziyarce wasu ƴan uwan shi musulmi wani dan uwa gare shi musulmi zai je ziyarce shi Allah ya san abin da ya fito da shi kai kafin ya taso ma Allah ya sani sai Allah ta'ala ya turo wani mala'ika a hanyar nan sai ya zo da siffar mutum sai ya tsaya yana tawowa da dan guzurin shi ya zo ya ma mutumin nan sallama zai wuce sai suka gaisa sai ce dan uwa yana da tambaya bawo Allah ina zaka yace gari kaza zaka yace me zaka je yi? yace akwai wani dan uwa na zan je in ziyarce shi yace wani irin dan uwa yace dan uwa na ne na addini yace akwai wani abu da kake so ya baka in ka ziyarce shi yace a akwai ta bukatar ka da za ta biya a sanadiyar wannan ziyarar ya ce a ya ce to me zai sa ka ziyarce shi ya ce ina son shi ne don Allah wannan ne kawai fito da ni zan jin gaida shi ya juya zai ce sai ya ce bawan Allah ya ce wata tambaya ce a ya ce ba tambaya ba ce ya ce ni kinna da kake gani na zo ne da siffar mutum amma ba mutum ba ne ya ce mala'ika ne Allah ne ya turo ni in gaya maka cewa son da kake ma wani don Allah shi ma Allah yana son ka tun da ce mai amfani son Allah hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah la yu'azzibu habibahu Allah baya azabtar da masoyin shi in dai Allah yana son ka to da kai da azaba an kare shi sa duk abin da aka ce Allah yana son kaza ko in mutum yayi Allah zai so shi in dai ya inganta aya ce ta Qur'ani ko hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce i kokari kai in dai ka samu son Allah to an gama inna Allah la yu'azibu habibu Allah baya azabtar da masoyin shi shi ana Allah ta'ala ya ce su munafikai wa yaquluna amanna billahi wa bi rasuli wa ata'na mun yi imani da Allah mun yi imani da manzo Allah ko mun yi biyayya in wani abu ya zo a sabu zamu sun maye tawalla bayan wannan faɗata su sai wata rigima ta kauri tsakanin wane da wane sai a ce musu aje wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci yana raye ai shari'a idza fariqun minhu summa yatawalla fariqun minhum min ba'd zalik sai ka wasu jama'a daga cikin su suna kokarin su kauce ba sa so su je Allah ya ce wa ma ulaika bil mu'minina wannan ba mu'mine bane duk da sun ce sun yi imani Allah ya ce ba mu'mine bane domin shi imani ɗan uwa masu daraja wani matsayi ne sama da musulunci dukkanin mumuni musulmi ne amma ba dukkanin musulmi ba ne mumuni kana matsayin musulmi kana yin falila da nafila kana kokari sosai a addini sai matsayin ka rinka daukakuwa yana daukakuwa yana daukakuwa har ka zama mumuni amma daga mutum ya musulunta ana iya cewa eh wani yayi imani da Allah yawwa amma ka zo aka ce wani mumuni ne a wani musulmi ne yau da gobe ayyuka alheri su suke sawa mutum ya zama wannan wasu larabawan kauye suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Muhammad amanna mu mun yi imani sai Allah ta'ala yace qalatil a'rabu amanna Allah yace qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walam ma yadkhulu al-iman fi qulubikum suka ce mun yi imani Allah ta'ala yace ka ga musu cewa a'a ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna ku ce ne mun musulunta saboda ba ka musulunta lokaci daya a ce ka riga ka zan mumuni aikin ka na yau da gobe shi zai kai ka wancan matsayi ina ba za mu fahimta walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulul iman fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu sai ce la yalitkum min a'malikum shay'a idan za ku yi imani da Allah da manzansa Allah ta'ala ba zai tauye kun bi ce ayyukan kuna da ba ayyukan kuna yi kuna yi sai suke kuma tsayin da kuke nema na masu imani to shine Allah ta'ala ce wa in yawzadu ila Allah wa rasulihi idan aka kira su zuwa ga Allah da manzansa liya hukuma bai da hundobi ya kunci tsakaninsu idza fariqun minhu mu'riduna sai ga wasu daga cikin su sun juya baya in aka yi magana ga abin da Allah ya ci a auren shi shi musulmi ne kuma ya da doka Allah idan an yi rasuwa a gidan shi shi musulmi ne kuma ya da doka Allah amma mu'amala tsakanin shi da makwabcin shi ma bai yarda ba wannan dokar turai zai bi akwai wannan saboda tsabar wayewa irin ta banza zai zauna a anguwa bai san kowa ba kowa bai san shi ba haka zai zauna suka ji wani ma ya ce in kai in kana yawan shiga cikin mutane tsegumi yake yawo da cikin mutane da kuma shedan ne yasa ma wannan dai halaka annabi sallallahu alaihi wasallam yace almu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala azab mu'minin da yake shiga cikin mutane har yana hakuri da cutar wasu ya fi matsayi a wurin Allah sama da wanda baya shiga cikin mutane ya koma gefe mu'mini ne ma bai ce ba almuslim sai ce almu'min mu'mini ne amma baya shiga cikin jama'a ya koma gefe shiga cikin jama'a ka samu wasu mutane da ka san mutanen kirki ne ku kula abokantaka da su wallahi summatallah a kiyama akwai inda aboki zai amfani ka Allah ta'ala ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina ceton mai ceto ba zai amfani su ba wannan yake nuna akwai ne mai ceto a wata aya sai ce wala sadiqun hamim ba su da wani aboki masoyi da zai amfani su a gobe kiyama ashe abokantaka tana amfani a gobe kiyama ya tabbata a cikin hadisi cewa 'yan aljanna bayan sun shiga aljanna sai Allah ta'ala cikin hikimarsa wani ya yi laifin da ya je wuta sai Allah ta'ala ya mantar da su abokin nan nashi abokin nan nasu saboda min an shigo su kansu basu gama gane gidajen ba kowa yana cikin harkokin shi saboda in aka shiga aljanna mala aljanna aljanna ce Allah kai mu aljanna wallahi ana haraka aljanna duk abinda kake tunanin hutu jin daɗi menene wallahi a aljanna akwai wanda ya fi shi kuma baya karewa kuma ba misali a ce mafakci ɗinka kaza babu ka ci kaza ko kwanan ka kaza za a biya babu Allah ne ce inna ashabal jannati yawma fi shughulin fakihuna Allah ce inna ashabal janna kaga yan aljanna yawma idan a wannan ranar Allah ce fi shughulin suna cikin jin dadin su fakihuna ana faranta musu da rai duk abin da ake ce ma farin rai faranta rai ne jin daɗi ne wallahi wannan duka suna ne abdullahi ɗan abbas ya ce duk abin da ka sani a duniya an baka labari shine dan kai kwaɗayin wancan amma ko ɗanɗanon su ya sha bambam domin ya zo a cikin hadisi ingantacce duba cikin littafin hadil arwah ila biladil afrah na ibnu qayyim annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yace da za a ɗauko tufa guda ɗaya kwam ɗaya apple ɗaya na aljanna ɗauko shi duniya mutane za su ci su shi har kiyama ta tsaya ba tare da ya ƙare to idan yan aljanna suka shiga aljanna tsawon lokaci suna ta ziyara sai wani ce kawai ina wani wani ban sai ina yake ba ina wani ban sai ina yake ba su gama yawace yawacen su ba su ga wani abokin nasu ba daga shi sai ce ya Allah ko wani abokin mu wani muna zama wuri kaza tare muke sallah tare muke yin kaza ya Allah ban gan shi ba ni'ima ba za ni'imar mu jin daɗin mu ba zai cika ba ya Allah sai idan mun gan shi sai Allah ta'ala ya ce ma mala'iku wanda suke tambaya kin yana wuri kaza idan aka gaya musu sai su gan shi ga ya can a wuta sai su ya Allah muna neman ceton shi Allah fito da shi sai Allah ta'ala ya ce ma mala'iku su fito da shi sai a fito da shi dan Allah wannan abokantaka ta yi ko ba ta yi ba ta yi ba ce ka zama da kowa ba amma dubi mutanen kirki ka zauna tare da su na banza kuma jan mutum za su yi wuta da haka ba ya yi wa a ce ka zauna a anguwa ga baki ɗaya kowa mutumin banza ne kuma illar irin wannan abu mutum ya zauna shi ba ruwan shi da kowa ko a duniya mutum yana gane kuskuren shi akwai wanda ya ga anguwar su ya ce hayaniya ta yi yawa yara suna karta mota ka suna wani ne sai ta ce koma kafitan garin ma ya bari ga baki da ya koma sai ɗan shi ya rasu sa'a shi ɗaya yana zuwa masallaci da ɗan ya rasu iya tunanin shi irin yadda ake a sauran jihohi ne sai hudu tabarmi sai zo shi huda kowa ya zo da motar sai ya sauke gilashi alaji lafiya ce yaro ne Allah ma da su ya ce to Allah in shi da gafara kuma gashi lokacin ofis yayi sai wuce wannan in ya zo tsaya sai ce ya akai rasuwa akai ce wallahi ba dan ina da yanzu ne lokaci kadan ya rage a haudigi iya kwarzani wani ya ce ba wanda ya tsaya daga shi sai liman sai da aka wuta wata anguwa wajen gari shi aka nemo jama'a su masu ce nawa za a biya mu aka zo da su aka yi wa yaron sallah ana gama yi wa yaron sallah aka kari da aka je aka binne sai ce wa matar shi a tattara kayan mu koma ce yace di yanda nake da relation di yanda na san mutane di yanda ake gani ina raye yanzu ba wanda ya tsaya sai da nemo yace to in ni ne na mutu karshen ta sai ya rasa wanda zai binne mu koma can kusa mu yi hakuri da bala'in talakawa ka zauna tare da mutane ka zauna lafiya lalle in ka zauna fada ana zagi mutane ana waye canza in kai nasiha ba daina ba amma kaka zauna a ce kai baka da alaka da kowa wannan ku shaka babu kuskure Allah da ya nuna min tarin tambayoyi wanda suka aka da mu so muka yi karatu minti 45 sauran mu amsa kuma karshen tambaye minti bai rage kenan za mu sake amsa tambayi in ya so gobe sai mu karatu minti 40 ko da muka wuce ka da amsa sauran tambayoyi insha Allah Allahumma amin Masha Allah idan ya gina makaranta ko masallaci da kuɗi da kuɗin kasa ko wani jimanci da wani mana wannan abu da ba ya da
wannan yake cewa me yasa a salati ba a cewa sayyidina sigar da ta zo cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim bata inganta ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi ingantacce da yake bayani akan cewa huwa sayyidina shine shugaban mu amma sigar bata zo haka ba da haka idan mutum ya tashi bayani yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam huwa sayyidina ko sayyidul khalqi ko na bai zama laifi ba amma sigar salatin ce bata inganta ba ina fatan fahimta kuma wannan baya nuna cewa kamar wai annabi ba sayyida bane a'a shi addini yana da wani abu inda aka ce kai kaza nan za ka yi shi in ba ka yi ba Allah ba zai karba ba a sallah ne kowa sa akwai tahiyya haka ne sannan akwai karatun fatiha amma ina ke so a yi fatiha lokacin da kake tsaye tahiyya kuma lokacin da kai zaman tahiyya amma idan ka juya su ha ta yi ba ta yi ba amma ko ba wanda sai ce ma tahiyya ka ba ta da kyau sai dai a ce ba ka yi ta ba domin ba sai ake yi ta ina ba ta fahimta wallahi a'lam tambayar shi ta biyu shine mutum ne ya gina makaranta ko masallaci da kuɗin sata ko kudin cin hanci akwai lada ba lada inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba amma ya za a yi ya zaman to akwai lada shine in ka san wa ka saci kudin shi mai da mai kudin shi sai wannan ya zaman to naka ina ba zan fahimta in an san wata ma'aikata ce ka ƙara zero sai ka rage zero ka san yadda za ka kamaido wannan wurin wani ce baya yi wa gaskiya sai komplike haka ne mai da haƙƙi ga mai haƙƙi domin kalmar sata tana iya nufin sata kayan gwamnati ko na mutum haka ne kai galibin ma idan aka ce sata ana nufin daga an cewa ni barawo ne mai dokar kayan mutane ake nufi ba na gwamnati ba yana ba zan fahimta ba wai ana nufi wani ba amma da ya ce kalmar cin hanci ita ce kalmar da ta biyo baya to yanzu nan kalmar cin hanci ita ce take da bambanci da mutum ya ɗauka a trezor na gwamnati ko a wurin mutum ɗaya sananni saboda ya amsa a wurin wancan ya amsa a wurin wancan wanda ya san ya amsa a wurin su kamata ya maida musu misali kai ne za ka yi sun yace tukun kudin wane fito sai kace sai ya baka dai kusa sai baka wannan shi ake ce ma a dashen lahira za ka ba shi dai kursan na ladanka gobe kiyama wane ya zo lokaci kaza na dan amshi kaza a wurin ka yi gaskiya wannan abun ina matsala ne ko kuma a naji malamai ba sun ce ba kyau gashi da Allah ya hakuri zai ce ya amsa ya godiya in kuma yace to wani ni ma na yafe ma kuma ya yafe in kuma mutanen bai san su ba saboda yara gare shi waɗanda suke amsowa su kawo shi to wannan sai lissafa adadin kudin sai ya zo ya wani aiki na jama'a ina ba zan fahimta wani wurin ruwa yana taruwa ya zo ya gyara ko kuma a kudin yana da yawa ga wata gada nan shi ma a matsayin shi na talaka dan kasa zai kawo tashi gudunmuwa ya zo ya samu can me yake suna service din da take kula da wannan a zo a yi lissafi a yi gada kowa ya hau dama kudin kowa ne idan ya mai da wannan kudin daidai adadin kudin da ya doka wanda ya wadata domin ko a riba Allah ta'ala ta yi wa in tuntum sai jami walakum ru'usu amwalikum sai jami la tazlimuna wala tuzlamuna da haka wanda yake yin aiki na haramun daga ya tuba to kudin da ya riga ya zama wannan ya zama na halal amma idan bai tuba ba to kuma babu wannan amma matsalar abin da yake ya shafi hakkin wani wannan shine babban matsala wallahi a'lam cewa mene da hukuncin sana'ar taba menene hukuncin taba haramun ne to haka duk abin da yake amfani da shi haramun ne sai da shi haramun ne don haka yadda taba take haramun haka sai da ta yake haramun ya halatta mutum ya aure da kudin taba ya rike iyalin shi ya halatta ba da ƙarshe sai magana da ta shafe shi shi kanshi ya ce baya da wata sana'a sai ta- sai da taba to tun da har ka fara tambaya ni kuma ga shawara zan baka tabar da take ciki a aji yi kokarin ka kora ta sannan kai sallah raka ne ka tuba ga Allah gami da sai da taba wannan kudin da ka samu nemi wata sana'a ka canza daga tuban karan nan gabaki ɗaya kudin da ka tara na sai da taba ya riga zama halal in dai tuba ne ingantacce yanzu ka samu sabuwar rayuwa kuma tunda Allah ya dubi zuciyarka wannan tabar da ita ka tara wannan kuɗi kuma ka ƙona sauran ka riƙe wannan ko da ka ga kuɗin ka yayi ƙasa wallahi jarabawa ce randa Allah ya tashi ɗauka ka sai mutane sun yi mamaki sannan abin da zaka yi shine cewa ka rage buri da kana sai da taba kana samu riba mai yawa kana yin kaza da kaza ka rage bukatu duk abin da ba dole ba ka kai sannan ka nemi sana'a wadda ta halatta kai ka yawaita yin addu'a ka yawaita salatin annabi ka yawaita istighfari ka yawaita la haula wallahi sai ka yi kuɗi kuma na halatta tambayi shi ta ƙarshe menene hukuncin wanda ya shekara 30 bai aure ba hukuncin shi ne ya 30 bai aure shi ne haka. abinda ake duba shine ya zauna saurara jama'a saurara magana biyu ce ya zauna dan yana yin azumi baya yin banna shikenan amma ya sani waɗanda suka yi aure sun fi shi matsayi a wurin Allah a wannan bangaren domin annabi yace duk wanda ya aure ya samu rabin addinin shi sai tsoron Allah ya cike rabin kenan yanzu waɗanda suke nan ko da ɗan shekara sha takwas ne ya aure kai mai talatin ɗin na ya wuce ka kuma ko shakka babu rishin aure kuskure domin da kamala ce da Allah ta'ala baya barin annaba ba ba aure shi amma sai sa duka annaba suka yi aure shi Allah ya ce walaqad arsalna rusulan min qablika sai ya ce waja'alna lahum azwajan wa zurriya sannan yaran da ka haifa su ne in suka yi aikin alheri za a ƙara ba sannan in suka ma addu'a za ta karbi kai ko kana kabari suka yi aikin alheri sai Allah ya kai ma dada me amfanin ka zauna baka dawo shi kuskure ne Allah sami gyara rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar marasa lafiya da cikin yaran ba su lafiya waɗanda suka ga musu Allah ka yafi musu da rasulun ta zo su cika da imani ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da labara mai albarka wannan kasa ta mu kasashen musulmi baki daya Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wal ghina Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa azab al-akhirah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin